الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقرة باللسان يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa dama da iko da lokaci da ya bamu domin ci gaba da karatu a cikin wani littafi na sharhu sunna wallafa ta imam al-barbahari ubangiji Allah ya mana jagora za mu shiga darasi na uku a wannan rana ta 29 ga watan rabiul akhar wata na hudu a kalandar musulunci hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da daya ga watan sha daya a kalandar masihiyya miladiyar isa dan maryam 2024 a wancan sati mun yi magana akan jama'a suwa ake kira jama'a su ne waɗanda suka haɗu suka haɗa kai a gaskiya kuma ba ta buƙatar yawa ko rashin yawa malam ya ce ko da mutum ɗaya ne shi kacal ya tsaya akan gaskiya to ana ce mai jama'a kuma ko da taron jama'a adadi da yawa sai suka tsayu akan barna to ba a ce musu jama'a malam mai littafin ya ce khala'a riba qatal islam min uniki a darasin baya mun ji duk wanda ya bar jama'a gwargwaron ɗani ɗaya to ya cire igiyar musulunci daga wuyansa malam mai sharhi ya ce kane min adat al'arab ya kasance daga al'adar larabawa annahum yad'una lil aghanami ribatan fi rikabiha suna sanya wa tumakansu ribat a wuyoyinsu wato sai a samu wata doguwar igiya guda ɗaya kowanne kuma sai a samun igiya a wuya sai hada da wani dogon igiyar a daure hatta la ta tafarraka sun yi haka ne domin kar ɗaya daga cikin awakan su rarraba wata bi'a sai ta bata ta lalace wa ya kula hazibu sai kura ta cinye tunda ta bar yan uwansu wa hadhihi arbita to wannan daurin takunu muttasilatan bi hablin wahidin tana haɗuwa ne da igiya guda ɗaya ya jama'aha min ajal muhafazati alaiha an yi haka ne an tattara su dan a kiyaye dabbobin fa shabbaha annabi sallallahu alaihi wasallam luzum aljama'a da haka sai annabi ya kamance shi wato ya kamanta daura wannan awakan da haduwar jama'a bi hadal amr da wannan umarnin fa inal jama'a hiya ribatu alwaqi min mahalik taruwa a jama'a ka haɗu da cikin jama'a jama'a masu da suka da kansu ga alkhairi ya fi kiyayewa ga barin halaka karibatul ladhi yakunu fi riqabi al'aganam kamar dai wannan igiyar da take ɗaure a wuyayen awaki ya fi zuwa mina zibi wa mina biya mai shu yana kiyaye su ne daga kura ko kuma lalacewa ƙaulu wa kana dalan mudillan duk wanda ya bar jama'a ya kasance batacce kuma mai batarwa dalan fi nafsihi ya ɓace da kansa ya batar da kansa an tarihi gabarin hanya mudillan ligairihi kuma ya batar da waninsa dalan fi nafsihi wa mudillan liman liman iktadabihi ya batar da kansa kuma ya batar da wanda ya kwaikwaye shi wata ba'ahu kuma ya bi shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man yushaqiqir rasula wanda ya saba wa manzon Allah min ba'ri ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma yabo ta hanya ba ta mummunai ba nuwallihi ma tawalla za mu jibantar masa abin da ya jibanta wa nusulhi jahannama sannan mu jefa shi auta jahannama wa sa'at masira kuma makoma ta mu da kama ne kafa hujja da ayar alqur'ani duk wanda ya fita ya bar jama'a da suka taru akan kwarai suka taru akan daidai to in ya buta makoma sauta qal muallaf muallif malam littafin yatin Allah wal asasu alladhi tubna alaihi jama'a ginshikin da ake gina jama'a wato jami'i akai na'am fal wajibu al muslimi abin da yake wajibi akan musulmi an yattabiya sabil minina ya bi hanyar mummuni wala ya khalifa kare saba musu wala ya shizza anhum kare mashazi ya zama contrary ga wani jama'a malam iltabi yace wal asasu alladhi tubna alayhi aljamaa ginshiki foundation da ake gina jama'a akai kum ashabu muhammad sune sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sune ginshiki sune tushi sune asali to idan duk wata jama'a da ta ware ko kuma ba ta abin karantarwarsu to ba sunanta jama'a ba rahimahullahu ajma'in Allah amsar haba baki daya wa hum ahlus sunna wal jama'a sunna ahlus sunna wal jama'a faman lam ya'khudh anhum duk wanda bai karbo addini daga wajen su ba faqad balla wabtada wannan ya bata kuma ya zama dan bid'a ya bata ya zama dan bid'a wa kullu bid'atin dalala kuma duk wata bata a duk wata bid'a bata ce wa dalala wa ahlu wasmin nar ita kuma bata masu batar dan wuta ne ashar qawluhu wal asas alladhi tubuna alil jama'a malin yace ginshikin da ake gina jama'a akai min jama'a alladhina hadha sha'nuhu daga jama'ar da suke wannan shine sha'aninsu su hum ashabu muhammad su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man jaa ba'dahu min tabi'ina da kuma waɗanda suka zo bayan su na tabi'ai sahabban manzo Allah sun mutu yanzu tabi'ai sun biyo su wace ba tabi'in da kuma mabiya tabi'an kashi uku kenan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayinsa ya isar da sako kamar da Allah ya umarce shi yanzu ya tafi sai suwa sai sahabansa sun yi yayansu sun yi abin da suka yi sun tafi sai suwa sai tabi'ai su ne waɗanda ba su ga annabi ba an gane amma sun ga sahabbai su ma sun yayin sun wuce sai me sai tabi'u tabi'ina su ba su ga sahabban manzon Allah ba amma sun ga waɗanda su ga sahabban manzon Allah su ma sun yayin sun wuce karni uku kenan khairul qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum haka ne bai faɗa karni mafi alkhairi nawa sai masu binsu sahabbai sai masu binsu tabi'ai daga nan karni mafi alkhairi ya wuce da sauran sai masha Allah wal qurunul faddala haula'i humul jama'a wayannan karnonin waɗanda suka falala to su ake cewa jama'a wa man iktada bihim min mutaakhirina da kuma waɗanda suka yi koyi da su da suka biyo su a baya haula'i humul jama'a wa inna su jama'a allazina yajibu alal muslimi an yakuna ma'ahum wanda wajibi ne akan musulmi ya zama tare da su walau nalahu ma nalahu min alhaza koda kuwa abin da ya same shi ya same shi da cutarwa wa manita wa man wa man tahdidi wa min ta'abiri wa min tahajjumi koda za a mar barazana ko da za a wulaƙanta shi ya zubirta ya haƙuri alahaza kan wannan ina ba ta mun gani in dai kana bin hanyar waɗancan jama'a da aka faɗa to duk abin da ya same ka akan wannan hanyar kai haƙuri wa ya tahammalu ya jure ma dama annahu ala halka ala alhaqi matakar da shi yana kan gaskiya fala yanharif an alhaqi kada ya dai juya gaban gaskiya bal yasbiru alama asabahu zai yi hakuri akan abu da duk zai same shi in kana kan gaskiya za a ba hanyoyi da yawa ga sai an tura ka daga gaskiya ko dai sharri ko bata suna ko duka ko dauri duk abin da ake yi na wulakanta mutum za a wulakanta ka sai dai kai hakuri wa illa in ba haka ba fa innahu sayakunu hadafa lil mu'ridina wa du'atu su'i wa du'atu dalala in ba haka in ba kai haka ba to shike dai yanzu manufar masu bujirto da munanan abu ya tabbata masu kira zuwa ga banna ya tabbata wai da a ce kana kan gaskiya kana kira akan gaskiya sai aka nema a kuntata maka sai ka bari to shi wanda baya san gaskiyar abin nema ya samu tun da ba mai kira zuwa gaskiya kaga dole a samu masu kira zuwa ga barna kuwa ƙara ta'ala allah madaukakin sarki ya ce wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar da waɗanda suka riga na farko na daga ansarawa da muhajirai wato mutanen maka da mutanen madina wallazina taba'uhum da waɗanda suka biyo su suna kenan tabi'ai bi ihsanin da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu anhum waɗannan Allah ya yarda da su su ma san yarda da shi Allah ya yarda da su su ma san yarda da shi mutumin da Allah ya yarda da shi kai ka zo ka ce baka yarda da shi ba mutumin da Allah ya yarda da shi kuma Allah ya ce masa shi ma yarda da shi kai kuma ka zo ka ce ba mutumin kirki bane ai ka ji akan ka rigima suratul tauba ayata 100 daidai wa qala ta'ala hakanan Allah madaukakin sarki ya ce lamma zakaral muhajirin wal ansar lokacin da ya ambaci mutanen makka da mutanen madina fi surati hashari azul hashafati wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a bayansu ya ƙulo na rabba na gifin lana suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana wali ikhwaril ladina sabaquna bil imani kuma ka gafarta mu waɗanda suka riga ya da imani ashe kaddara wanda ya riga kan yayi kuskure yanzu mai aya ta nuna kai masa addu'a Allah ya gafarta masa ko ba ka wani abinda aya ta ce kenan kaddara wanda ya riga kan yayi kuskure ko ya yi ganganci ko ya yi laifi sai Allah ya ce to ga abin da za ka fada Allah ka gafarta mana mu da kuma ‘yan uwanmu da suka rigaye mu da imani ko kaki ko kaso waɗancan sun riga ka da imani sun ga manzan Allah a gabansu manzan Allah ya musu sallah sun bi shi sun bi shi yaƙi sun yi kaza sun yi kaza tare da manzan Allah kai ko su ɗin ma ba gansu ba wayanda ma suka gansu ba gansu ba wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu ya allah kar ka sa mana wani kulli ga masu imani wannan kulli ne da ya wuce ka zagi musulmi ka ce shi ba musulmi bane to kai mutumin kirki ka ce allah kar ya sa ma wani dabi'a rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim kai mai rangwame ne ya allah kai mai rahama ne wannan shine hali na mutumin kirki da yake a bayan waɗancan da suka wuce bayan manzan Allah bayan sahabbai bayan tabi'ai bayan atiba karni hudu kenan to wanda suka biyo bayan su ga halin su suna addu'a Allah ka gafarta mana da mu da waɗanda suka riga mu da imani fal mutaakhiru yaqtadi bil mutaqaddim shi wanda ya zo a baya yana kwaikwayo ne da wanda ya zo a gabansa jama ku baka wani a ce gidanku ne babban gida ne na tabbatar na ƙasa zai yi kwaikwayo ne da na gabansa idan ka ga a gida na ƙasa ya zama na kirki to na saman sama mutane kirki ne idan ka ga a gida na ƙasa sun zama ba na kirki ba to na saman sama ba na kirki ba ne min alhaki na ma'abuta gaskiya wa ahal khairi na ma'abuta alkhairi walau kana bainahu wa bainahum zamanun tawilun koda ko akwai interval akwai lokaci mai nisa tsakanin su yalzumu ma kanu alaihi to za su lazumci abin da suke kansa kullahu kallafahu zalika ma ma kallafahu zalika duk yadda aka dora masa haka wa huwa yasbiru shi yana yin hakuri qauluhu mai littafin yace ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam mil muhajirin wal ansar sahabban manzon Allah daga mutanen makka da mutanen madina li'annahum hum allazina sahibu rasulullah dan su ne suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajahadu ma'ahu suka yi jihadi tare da manzon Allah wa nasaruhu suka taimaki manzan Allah wa tahammalu din suka ɗauko addinin a kansu wa naqaluhu lana suka ciro suka kawo mana kuma mu sha wahala komai ko na kwanci a gida su suka sha wahala kishin ruwa yunwa wahalar tafiya da wahalar rana suka ɗauko shi a kansu suka kawo mana amma duk da ka ba mutanen kirki ba ne fahimul wasitatu kenan su ne intermediate su ne tsakatsaki su ne tsakani bainana wa bainar sula tsakaninmu da manzan Allah su ne sila su ne igiyar da za ta haɗa mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fallazina ya subbuna sahaba waɗanda suke zagin sahabbai au ya tanaqasunahum ko kuma suke naƙasa su yuriduna an yi hadimul islama manufarsu shine rushe addinin musulunci lakinnahum ja'u bi hadhihi hila amma sai suka zo da wata yaudara sun zo da wannan yaudaran ne fa idza takallamu fi sahaba idan za su yi magana a cikin sahabbai wa asqatu qimatahum sai su zubar da kibarsu ai ba su san ahalbaiti ai sun kashe ahalbaiti ai sun kwace wa fatima gadanta na ko baka bane ma za ya baka hini izin min alwasita to in ku haka ne in ka zubar da mutuncin mutumin da ya zo wasida tsakaninka da mutumin alkhairi to yanzu wannan wasidar ina take babu ita baina wa bainar sulh wadda ke tsakaninmu da manzala sallallahu alaihi wasallam wa qasaduhum kata usila da aka manufarsu wannan silar su yanke ta bisabiqin al-awwalina wadda ta hada mu da waɗanda suka rigaya na farko mil muhajirin wal ansar na daga mutanen madina a mutanen makka da mutanen madina hatta ta dilla al-umma har al-umma ta bace wa illa to in ba haka ba famal ladhi hamalahum me ya dauke su ala sabbi sahaba akan zagin sahabbai hal bainahum wa bain sahaba mashahana shin tsakaninsu da sahaba akwai kiyayya ne kai da ka zagi abubakar yanzu abubakar me ya maka ya ci dukiyar ka ne ya mare ka ne me ya yi maka da ka zagi umar me tsakanin ka da shi da ka zagi usman me alakar ka da shi na fi marin arishin ya ci zalinka ne a kudi ko abi ko ya shugabance ka ne bai ma adalci ba hali sahabatu a zauhun shin sahabban sun cutar da su ne wa bainahum wa bain sahaba qurunun mutadawila alhali ba su ba tsakanin da sahaban ma akwai karnoni masu yawa ya doshi 200 da 2000 aya ya doshi ya haura 1000 tsakanin sahaban da su ya haura 1000 shekara 1000 to wanda ya bar ya bar duniya shekara 1000 sai ka zage shi a yau to dan me ka zage shi me yayi ma ya ta hakika to dan me zaka zage shi baka gan shi ba labarin da kake ji sai ka zage to akan me kana ko ganganci a ciki to amma dai mutanen kirki suna musu addu'a ne domin shi mu a aqidar mu ta ahlus sunna babu wani mutum a duniya da baya kuskure babu wani mutum a duniya da baya kuskure da aka sahabbai za su yi kuskure amma da sun fika kuskurensu shi ne daidai ɗinka fallazi hamalahum ala hadha babu abin da ya ɗauke su suka aikata haka bugudul qulubi bugudul qulub kawai fishi ne na zuciya li'anna sahaba hubul ladzina hamalu hadha din domin sahabbai su suka ɗauko wannan addinin wa hum yuriduna an yaqta usila bainar rasul wa bain ummati da suke so wannan dangantakar wannan silar tsakanin manzan Allah da al'umma suke so su yanka ta hatta yasquta hada dinu har wannan addinin ya fadi hada huwa kasadu mun shi da barfasu qauluhu malan yace hum ahlus sunna wal jamaa ashabu muhammadin su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina ja'u min ba'dihim da waɗanda suka zo a bayan su allazina taba'uhum bi isanin waɗanda suka bi su da kyautatawa hum ahlus sunna su ne ahlus sunna ai ahlu tariqati sahiha ai ma'abuta hanya ingantacciya wahiya sunna ita ce sunna allati yashrahuha fi al-kitabi wanda malam yake mata sharhi a wadda littafin وهم الجماعة الحقيقية سون جماعة حقيقة وأما اجتماع غيرهم على أمور باطلة أما وأن سكتارو إن با وأنن دا aka faɗa ba akan wani al'amari na barna fa wala'i to waɗannan la yusammuna jama'a ba a ce musu jama'a wa in kanu adadan kathira ko da kuwa suna da adadi mai yawa komai tare da su tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tsammanin su kansu haɗe yake amma zukatan su daban-daban su fal jama'atu in aka ce jama'a man kanu alal haqqi sune waɗanda suke kan gaskiya fallazi yaqulu ana ma al hizbi fulani wanda yace ni ina tare da kungiyar wani hazal hizbu jama'a wannan kungiyar jama'a ce wa antum taquluna ilzamul jama'a dan haka ku abin da ku ringa cewa ku lazimci jama'a wa ulai jama'a wani jama'a ce fa na qula sai mun to man qala lakum inna ulai humul jama'a wa yace muku wannan jama'a ce mu muna tare da kungiyar wani ai su ne jama'a to wa yace maka su ne jama'a al jama'a man ka man kanu al haqqi ba a cewa jama'a jama'a sai waɗanda suke kan gaskiya man kano ala sunna waɗanda suke kan sunna haula jama'a humul jama'a wa'annan sunna jama'a qawluhu faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wa ibtada malan yace duk wanda bai karba addini a gurin waɗannan sahabban ba to ya bata kuma ya zama dan bid'a malam ya'khudh dinahu an sahaba duk wanda bai karba addini daga wajen sahabbai ba alladhinahum naqalatul kitabi was sunna wadanda su ne suka dauko alqur'ani da sunna falaysa alhaqi ba kan gaskiya yake fa idza tu'ina fihim batala naqaluhum in kuma aka soke su to wannan abin da suka dauko din ya baci amma ta abu shi ya dauko addini ya kawo maka har gida kana bacci to sai ka soke shi yanzu aka soka abin da ya kawo ma ka soka na ba ta mun gane wal iyaz billah wa qasadu ada'illah wa rasuli manufar makiyan Allah da manzansa ibtal islam shine lalata musulunci lakin ja'u bi hadhihi hila al khabitha amma dai sun zo da wannan mummunar yaudara li ajali an yafsulu bainal mutaakhirina wal mutaqaddimina domin su rabi tsakanin na farko da na ƙarshe minal musulmina ne daga musulmai hatta sahula ibtila wal mutaakhirina har lalata na ƙarshen ya musu sauki wayar sahalo ijtira ruhum sai a samu saukin ji musu rauni a samu saukin raba su da addini amma idan ritabatu bil jama'al awula amma idan har na yanzu suka ɗaure kansu da na farko wa bil kitabi wa sunna sannan da kitab da alqur'ani da hadisi falan yashalu hakan ba zai sauki ga miki Allah bal yasahilu kai abin ma zai zama koraran abu ne itirarun bi idinillah qawlu malin yace faqad balla ay dalla alhaqi wabtada ya bace gabanin gaskiya kuma ya zama dan bid'a albid'a me bid'a ma kana min alibadati wal itiqadati aw alaqwali in aka ce bid'a shine aikin da ya shafi ibada da wanda ya shafi aqida da wanda ya shafi maganganu idan ka ce lasifika nan bid'a ce sai mu ce maka baka da hankali me ya alakar lasifika da addini ko akwai ta babu ana sawa ne saboda zamani ya zo da shi antum a'lamu bi umuri dunyakum ina ba ta mun gane to amma yanzu idan kace sallar magarba raka'a hudu ake yi ka zo da bid'a ko baka da bid'a ba don mu ta shafi addini da ka duk abin da shafi rayuwa in ka yi shi ba a ce masa bid'a yanzu muna yin riga shakwara da jamfa da hula da takalmi da babu in kai kai bidiya ba kai bidiya ba hular ma da hana ke dinkawa ko kobe ko zanna da haka wani bai shafi ibada ba bai shafi akida ba bai shafi maganganu ba wale yasa alai dalilun min kitabi was sunna qala sallallahu annabi ya sallallahu alaihi wasallam man amila amalan wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wanda babu umarnin mu a cikin aikin fa huwa raddul amyar masa ba karba ba yanzu misali da sallar ishan nan mai zuwa sai ka je kai raka'a 100 za ka karba in kai raka'a biyar ba za ka karba ba za ka karba dan ba haka adabi shi ayi wafi riwayatin a cikin wata riwaya man ahadatha fi amrina hadha wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan addinin ma laysa minhu wanda babu shi tun asalan fa huwa raddun ba karba masa kai ka kirkiro shi kayan ka ne ka rike wa qala kuma yace wa iyyakum wa mursatul umur ina jan kunnan ku ina horon ku da ku kiyaye kirkirarren al'amura fa inna kulla mudathatin bid'a dan duk kirkirarren abu a addini bid'a ne wa kullu bid'atin balala kuma duk wata bid'a bata ce fal bid'a dan haka ita bid'a ma uhdisa fi dini ita ce abad da aka kirkiro ta a cikin addini wa huwa laysa minhu kuma shi ba daga addinin yake ba wa kayfa yu'rafu annahu laysa minhu to ya za ka gane cewar ba daga gare shi yake ba idza lam yakun alaihi dalilun in dai babu dalili a kansa misali akwai wani tafi da ake yawo da shi musamman a wata ramadana sai a ce ran daren farko za ka yi raka a kaza ka karanta sura kaza kana da lada kaza ran dare na biyu za ka yi raka a kaza ka karanta sura kaza kana da lada kaza ina dalili babu yau za ka za a ma kaza fahuwa da ya sami da dini wannan ba a dini ba li'an Allah domin Allah madaukakin sarki jallawa la ya kulu yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addini tun manzo Allah yana rayi aya ta uku a suratul maida faddinu kamilun da aka shefa addini cikakke ne bai bukatan karin ka wallahi alhamdu alhamdulillah la yaqbalu ziyadat addini bai da bukata bai karbar kare kare fama alaina ba abin da yake kanmu illa an na'rifa dina sai dai kawai mu san addini allazi akmalahu Allah wanda Allah riga ya cika shi fa masaka bi sai mu riko da shi wa natruka ma adahu duk abin da yake koma bayan sa mu bar shi min ziyadati na kare kare wal istihsanati da kuma kawace kawace kyautatawa wal idafat da kuma jinginawa wa gazalika da wani wannan li'anna tubi'idu anillah jalla wa ala don wannan sun yi nisa ga Allah ba sa kusa da Allah wa sayati tawdihu bayani ƙarin bayani yana zuwa annama ahdatha qaumun bid'a abinda duk wasu jama'a suka kirkiro shi bid'a illa nuzi'a misluha min sunna wato abinda mutane suka kirkiro na bid'a to kuma sai sun kawar da misalin sa na sunna an fahimci abu misali idan sun kirkiro bidi'a guda goma to sai sun kashe sunna guda goma saka yace ma ahdatha qaumun bid'atan mutane ba za su kirkiro wata bidi'a ba illa nuzi'a misluha min sunna face sun cire irin ta daga cikin sunna fa hadha huwa tariqu as-sahihu al-mustaqim wannan ita ce hanya ingantacciya tsayayya luzumul jama'a lazimtar jama'a ولزوم السنة ده لازمت السنة وترك البدعة ده كبر البدعة قوله وكل بدعة ضلالة ما لنتي قوة بدعة بتاتي فليس هناك بدعة حسنة باب وتكيكاور بدعة باب وتكيكاور بدعة بدعة كيكاوة بدعة محرمة بدعة كذا آآ إنه بدعة بدعة تي ذاك حرام تي كما يقول بعضهم كمن يتساشل سكي فدا bal albida'u kulluha dalala a'a bid'a gabaki ɗayan tabata ce bi nassi hadisi rasul da nassin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace fa inna kullu muhdathatin bid'a haka ne ya faɗa duk wani kirkirarren abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma yace duk wata bid'a bata ce fal bid'u fi dini laysa fiya shay'un hasan naka abadan in dai bid'a addini ce to babu wani kyakkyawa a ciki har abada bal kulluha balala dukkan tabata ce wa hadha kalamur rasul wannan shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazi la yantiqu an hawa wanda baya magana ta son zuciyarsa qawlu wa dalalatu wa alwa fi nar malan yace bata da masu yin ta duk yan wutan ad-dalalu ahlu dalali fi nar batatu da ma'abota bata suna cikin wuta in ma bi kufurihim ko dai saboda kafircinsu wa in ma bi ma'asiyatihim ko dai saboda safansu falbidau dan haka ita bid'a laysat ala haddin sawa'i ba ɗaya suke ba ita ba ta da fuska guda ɗaya minha ma huwa kufrun akwai bid'a da take kafirci ce mutlaqan sahibuhu mukhladun fi nar naka meyinta zai dawwama a wuta kal istighasati bil amwati kaman neman gudunmawa da mutattu wanda ya mutu ka nemi gudunmawa da shi ka buga tuntube zaka fadi sai ka ce shehu tijani sai ka ce sidi abdul qadiri sai ka ce ya muhammad wannan me wannan zai dawwama gidan na batan gani wa du'atul amwati ko kuma ka danga addu'a kana roƙon mutattu ka biya kuɗin mota ka je ta hubbarin shehu ka roƙi shanu duk mai wannan in ya mutu yi zai dawo a wuta ce ta manzo Allah bai same shi ba sallallahu alaihi wasallam wadda bai da ko haka nan yanka ga wani Allah yanka ga wani Allah shi mana dawo da mutum wuta wani nazari ligaila ko kuma ka yi bakance ga wani Allah shi ma na tabbatar da mutum a wuta fa hadhihi bid'un kufuriyya wannan bid'a ce ta kafirci wa kaza nafayu asma'illahi wa sifati haka nan ka kore sunayen Allah da siffofinsu kama qalatul jahamiyya kaman yanda ɗan jahamiyya suka ce allazina yajhaduna asma waɗanda suke jayayya da sunayen Allah wa sifat da siffofin Allah fa hada kufrun wannan makafirci ne wal yazu billah li'annahum wasafullah domin su jahmiya sun siffanta Allah bi annu laysa lahu asma'un wala sifatu sun ce Allah bai da suna kun bai da siffofi fa yakunu idan ma'aduman to kenan babu shi an gane abun in aka ce Allah bai da suna Allah bai da sifatu babu shi li'annal mawjuda domin duk abin da yake samamme ne labudda lahu min sifati dole da sifofi wallazi laysa lahu sifatun wanda duk bai da sifofi huwal ma'dum to shi da sashe ne babu shi walidhalika hakama la'imma bi takafi bi takafir jami'a jami'a da haka ne jagororin musulunci suka ittifakin cewar jahamiya kafirai ne allazina qalu waɗanda suka ce alqur'anu makhluqun su jahamiya sun ce qur'ani halitta ce ba maganar Allah bace faja'a alqur'ana sai suka sanya alqur'ani allazi huwa kalamullah wanda shi qur'ani maganar Allah ne wayuhu kuma wahayin Allah ne wa tanzilu kuma shi ya saukar da shi ja'aluhu makhluqan sai suka mai da shi abin halitta misla al-makhluqatin kamar sauran halittu waƙar suka ce Allahu la ya takallamu su jahamiya suka ce Allah baya magana fashabbahu bil jimali daka sai suka kamanta Allah da sandararren abu wallazi la takallamu la yakun ilahan kuma duk abin da ba zai yi magana ba ai ba zama Allah ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wattakhadha qaum Musa min ba'dihi minhu lihim ijlan jasadan lahu khuwaru Allah ke cewa mutanen Musa bayan tafiyar annabi Musa ganawa da Allah sai suka dauka daga cikin kayan adansu sai suka mai da shi jiki yana da sauti wato wata zinariya ne da ake yin biki da ita Musa Samiri ya narkata ya mai ta dan maraki akwai gurin da in iska ta shiga sai ya bada wani sauti sai Allah ya ce alam yarau annahu la takallamu la yukallimuhum ah su ba sa gani ne wannan da suka ce shine Allah baya musu magana Allah ne bai faɗa ba sa gani ne abinda suka ce Allah ne baya musu magana wala yahdihim sabila kuma ba zai shirye da su kan hanya ba ashe in abin mun dai baya magana to ba Allah bane fadalla ala anna allazi la takallam kaga kenan wannan ayar ta nuna mana duk abin da baya magana la yakun ilahan ba zai zama Allah ba wal jahmiya yaquluna jahmiya suna cewa Allahu la yatakallamu Allah baya magana idan laysa bi ilahin kin shi ba Allah bane ta'ala ta'ala Allahu amma yaquluna Allah ya daukaka ga abin da suke fara wa fi sutaha a can ma sutaha Allah ya ce afala ya rauna shin ba sa gani ne Allah ya raji'u ilaihim qawlan in sun masa magana baya dawo musu da magana baya amsawa an sun tambaye shi wala yamliku lahum darran wala nafa'a kuma bai mallakar musu tutarwa ko amfani ba kaga Allah ya tabbatar duk da abin abin da baya magana ba Allah bane a yani al-ijla abin nufi wannan dan marakin law kallamuhu da za su yi magana da shi layar ji ilihimul jawab ba zai damus da amsa ba fahal haza ya sulu an yi kuna ilahan shin wannan ya yi wai zama Allah wa ƙali ibrahim hakanan khalilur rahman annabi ibrahim ya ce li abadatul asnam ga masu bautar gunki sai ya ce fas'aluhum in kanu yantiquna ku tambaye su mana in suna magana wanda allolin ku tambaye su mana in suna magana kalu lahu sai suka ce masa laqada alimta ai ibrahim ka riga ka sani ma haula yanzu kuna wannan ba sa magana kala lahum sai ibrahim ya ce musu afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurrukum yanzu za ku yi bautar wani Allah da ba zai amfane ku ba kuma ba zai cutar da ku ba ufil lakum tirdaku wale ma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta ma kuma ban Allah afala ta'qilun ba kai hankali ba Allahu jalla wa ala yaqulu Allah madaukakin sarki yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku, ke da in ka roƙi Allah zai baka amsa. Wasafa namsa hobi an ya ƙulu wai ta kallon, Allah ya siffata kansa yana faɗa yana magana. Fallar zila ya ta kallon mu laisa bi ilahin duk abin da baya magana ba an muta ba ne. Wani zalika kaffara kafir min a'imma a'immatul jami'a don haka da yawa daga cikin magabata suka kafirtar da jahamiya. duna muqallidihim in banda masu kwaikwayon su wa tabaihim alladhina lam yatabayyana lahum alhaqa da mabiyan su waɗanda gaskiya bata tabayyana gare su ba wa innama qalladu an jahilin kawai sun yi kwaikwayo ne bisa jahilci kamar yanzu mutuni tini dan dariƙa ne kuma bai san dariƙa ba a bai santa ba yace ni dan dariƙa ne shi dai da ka ce mai dan izala gara ka ce mai dan dariƙa da kuma bai santa ba kaga shi mai takalidanci kawai yake kila da ya santa da ba ce shi danta bane na'am wa innama qalladu an jahalin fa haula fi nazarin to waɗannan akwai abin dubawa a ciki la budda min al bayan lahum dole ya musu bayani da haka wani mutum zo shi dan dariƙa ne kar ka kafarta shi ka san dariƙa in yace bai santa ba yi masa bayani in yace ya sani to bai dariƙa a nan za gane ya sani ko bai sani ba in ka gane bai sani ba to yi masa uzuri kada ka furta shi yau fa'in a sarru fa'in na hu yi hukumu bi kufur in kuma suka ci gaba suka ci gaba bayan bayani to shi kenan sai a musu kudin goro su maka turai ne ƙalin mu'allif malam mai littafin ya tarihin Allah wa ƙala umarnin khattabi umar ɗan khattabi ya ce la uzura li ahadin fi dalalatin babu uzuri ga wani a cikin bata rakibaha da ya hau batar hasibaha huda yana tsammanin shirya ce wala fi huda tarakahu ba uzuri ga mutumin da ya bar shirya ya hasibahu dalala yana tsammanin bata ce an mai zaɓi idan ka hau kan bidi'a kan ɓarna wai kana tsammanin daidai ce babu uzuri idan ka bar daidai kana tsammanin ɓarna ne ba uzuri faƙada a buyinatul umuru wa sabbatatul hujja al'amura sun bayyana kuma hujja ta tabbata wanka ta da uzurin ka uzuri ya yanki babu wanda za ka ce masa wannan bidi'a ne ya ce bai san bidi'a ba ne sai kuwa kawai kama kami na kariyar kai ko na son zuciya a sharu ƙaunar umar umar ya ce allah ya masa rahama la uzur li ahadin babu wani uzuri ga kowa li'annan la'a bayyana haƙa don allah maɗaukacin sarki ya bayyana gaskiya idan dutsiyarka dutsiyarka sai ka ji wani abu da kake yi ba daidai ba wani malami ya ce hakan barna ne idan ka ci gaba da aikatawa sai ka ce rashin sani ne a gaban Allah ba rashin sani ba ne ka sani ana ma uzuri ne idan bayani bai zo maka ba wa fassalahu fil qur'an wa sunna kuma Allah yayi bayani dalla dalla daki daki cikin alqur'ani da sunna fala uzur li ahadin hili idnaka babu wani uzuri ga kowa a wani lokaci fi dalala kan fata ina ba ta mun gane لأن التقصير جاء من قبله من قبله domin takaitawar ta zo ne daga wajensa haisu lam ya bahas alhaqi ta inda bai nemi haƙi bai nemi gaskiya ba kawai ya yawa da amakance walam ya tsaro a halin ilimi bai ji ya tambayi masu ilimi ba faddalalu ja'a min qibli na ka batar ta zo ne daga wajensa fa huwa alladhi farrata daka shi sakaci shi ganganci daka in ka bata ka bata akan sani in ka hau hanya daidai ka hau akan sani daka ba hujja babu hujja kace baka sani ba daka ba za ma wuri ne mutun sanar wannan kuma karya ne ba addini ba ne ka ce wai a bar kowa akan abin da yake to me ya amfanin wa'azi kenan ai ba dama a bar kowa da yake dole sai an faɗa Allah shi ya san daidai ai zan ce Allah san daidai ai kama ka san daidai kai ma ka san daidai ai Allah ya gaya maka daidai din in ka ce an ka yadda Allah ne kawai ya san daidai a kai makawatar da kanka abu kawai za ka ce allah shi ya san sirrin mutum amma daidai kai ma ka san daidai akwai abin da in ka gani ko kai jahili ne za ka ce kai tir na ji wani malami sai ya ɗauko 'yan maulidi menene ta fashe? halara ta fashe ko? ta girgiza sai ya ce ya rantse da Allah ya yi rantsuwa duk lafuzan da ake rantsuwa da soyayyi sai ya ce wai wannan ya fi sallar ɗan izala wai wannan ya fi sallar ɗan izala yanzu shi mai mun masa ba shi da wani dalili da zai kare abin amma bari ya tattare mabiyansa kan su balle masa shi ne kawai dalili Allah sawaka daga duk wanda yake kan bata Allah ka shirye da shi Allah ka dawo da shi daidai za mu tuka tare insha Allah sai darasi mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah shafi na 25